الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس shabakwai ga watan rabi'un al'akhir hijira 1447 wanda ya muwafaka da tara ga watan goma shekara ta 2025 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da darasinmu na biyu a wannan littafi mai albarka mai suna tazyinul waraqat bi jam'i ba'd mali min al-abyat wallafar babban malami al-ustadh العلامة عبد الله ابن فودي رحمه الله تعالى tusatin da ya gabata mun fara bayani akan muƙaddima wanda kamin mu shiga muƙaddima ɗin mun yi bayani akan sarakunan daula ta gwandu wanda za ka iya cewa daular kebi gaba ɗaya ko tun da abin yanzu komai ya koma kebe ɗin wanda mun kawo mutane kusan guda sha tara in ka hada da shi a sheku abdullahi suka zama ashirin kenan har zuwa wanda yake rayuwa a yanzu ko? to akwai na sha biyu da na ambata a wannan lokaci to da na yi bincike akan sunansa a wani da muka ce daga cikinsu akwai abdullahi dan bayero dan aliyu to wasu suna rubuta ibnu abdullahi to abinda yake daidai abdullahi ne eh wato sunansa suna a shehu abdullahi to ɗa ne ga shi abdullahi ɗin ɗa ne ga bayero shi kuma bayero ɗan aliyu ba ibnu abdullahi ba yadda wasu suke faɗa to za mu tashi inda mala yake cewa a ƙari khatara li filƙalbi mun ga wurin ko? mala ce ƙadi haƙiƙa khatarale filƙalbi wato tunane ya bujiro min ya ɗarso min a cikin zuciya an ajima'a tunanin min shi ne ce an ajima'a in tara ba'adal abu ya sashen baitoci na waƙe da na yi wato haka kawai dai ya dinga wannan tunanin a zuciyarsa wato baitoci da kai yi ta rubutawa kan munasaba kaza da kaza kan gari kaza da aka ci shi da yaƙi kan nasara kaza da aka samu ya kamata ka tattara su da kawai ya yi su ne a bai rubuta su ba a rubuce a matsayin littafi to sai tunanin ya zo masa ya ce allati na ha baitocin da na riga na waƙe su fi madhi shiyuhi wanda sun kunshi yabon malamai manyan malamai musamman waɗanda su su a sheku abdullahi suka yi karatu a gunsu kamar malam jibril ibn umar kamar muhammad ibn raji kamar muhammad sambo da makamantansu e wanda wannan hanya ce ta magabata don sun yi karatu ga malami ko kuma ko ba su yi karatu gare shi ba to suka rubuta kasida don yabo a kansa da jinjina masa da bayanin matsayinsa a karatu da amfaninsa wa al'umma tun da jimawa malamai magabata suna a harkar adabi to suna yin wannan eh mu yanzu harka adabin ta mutu sai haku a malamai ba kowa ne zai iya rubuta maka baiti biyu ba eh saboda ita waka ta larabci to akwai baiwa a cikinta akwai waɗanda za ka ga Allah bai hore musu ba ga karatun ga komai ga kayan aiki amma kuma Allah bai ba su ba sai ka ga baiti biyu ko a yanzu za ka samu to ko a can baya-baya ɗin ma haka ne akwai waɗanda kuma Allah ya hore musu kamar shi a shehu abdullahi zama ɗaya cikin zuciya ba sai ya yi magana ba sai ya rubuta baiti ɗari cikin zuciya kawai takarda ɗaya zai ɗauko sai ya rubuta shi ke to haka yake ba wai sai ya tsaya ya yi tunani ba haka kawai abin zai dinga faɗo mai a ƙwaƙwalwa kaza da kaza baiti ɗaya baiti biyu haka akwai da Allah ya hore musu horewa ce ba wai zunzurutun karatu ba ne duk da dole kuma sai an yi karatu ko da kana da baiwa to sai ka koyi kanikancin yau sai ka koyi ilmul arut wal kafiya ba wai haka kawai zaka abin nan ba dole akwai ma'auni akwai auzanu da sauransu wanda da su ake auna duk wani baiti da kake gani to akwai baiwa gaskiya a cikinta eh duk da kuma wasu malamai suka ce da yawa wasu suna da baiwa ba su san suna da ita ba saboda ba su jarraba ba ba su motsa ba an gani ba su motsa ba a waɗanda da za su sa kansu to za su ba da gudunmawa a wannan fannin to amma su karan kansu ba su ma san suna da ita ba kawai sun ɗo abin mai wata wahala sauransu ai ba layinsu ba ne wanda ba haka ba ne da za su ɗan fara koyo suna ɗan gwadawa a hankali a hankali za su kai matakin da za su zama abin buga misali tunda ba za ka zama cikakken malami ba ko da baka yi rubuta waka din to dole shi ilimin sai ka san shi sharaɗi ne shi ilimin ilimin rubuta waka din ko da baka iya rubutawa to sharaɗi ne na cikanka malami sai ka san shi saboda mafi yawan littattafai yanzu da ake rubutawa wasu a ɓangarori ka ga waƙe ne alfiyatu bin malik wanda a nahawu ne cikin shahara ba kamata a waƙe take alfetus sira zainuddin iraki a waƙe take tarihin annabi ne alfetul hadith ta al'imamu suyuti ilimin hadisi ne a waƙe yake ga alfetul iraki ita ma akan hadisi ga alkaukabu sati a usulul fiƙihi alhissunin rasim a tasirifi duka ga suna to in ba ka da ilimin ko ka ce za ka karantar da littattafan za a yi ta samun matsaloli yadda kasan maran nahau ya ce zai karanta larabci yana bata wasali to haka kai ma za ka dinga bata waka kana kakkarya ta saboda mi ba ka da wancan ilimi to insha Allah Allah ya ara mana lokaci yana cikin abin da za mu karanta don shi yana buƙatar a ce kana da luga kana da tasirifi kana da nahau kana da balaga sannan ka karanta ilmul arut don waɗancan su za su baka dama ka iya rubuta kasida ko baitoci in ba ka da su to ko kana da ilimin to za a samu kuma kurakurai shi yana buƙatar abubuwa da yawa ne kana da jari na luga tasarrufat na kalmomi na larabci ka sani eh tasrifi a balaga kana da ilimin balaga eh nahawi shi ma da ya kamata a kawo fa'ili ka sani inda ya kamata a kawo suna ka sani inda ya kamata a kawo fi'ili ka sani inda ya kamata a kawo mufradi ko jam'i ko tasniya duk kana da wannan to kaga mataki ne babba to shi yasa ba mu ma fara kulawa akan sa tunda yanzu mu muna kokowa ne da wasali to Allah ya saka musu da alkhairi eh kuma Allah ya hore muna wa marsiyatihim da kuma marsiyoyin ga waɗannan malaman abinda ake kira marsiya shine ka rubuta ƙasida ka yabi malami bayan ya rasu an gane yawwa shine madhul mayyit yabon mamaci ta fuskar ambaton kyawawan ayyukansa da sifofinsa to wannan ita ake kira da marsiya na fatar an gane galiban sai mutum ya rasu ake masa ita ba a cika yi wa mutum marfiya ba in yana da rayuwa duk da ana yi din an gane amma galiban malamai kuma ba za su kira shi marfiya ba sai dai su kira shi da almadihu almadihu ko almadihu to wannan in mutum na raye ka rubuta masa kasida to sai a kira wannan abin da almadihu almadahu ko almadihu eh yabo ko abin yabo amma in ya riga ya rasu to shine sai a ce marfiyatu hmm wanda tun zamanin sahabbai aka fara ga alkhansa ta yi marsiya ga dan uwanta safar da ya rasu a kasidu daban-daban har ma sai da wasu malamai suka tattara ma kasidunta gaba ɗaya ma ya zamo diwani yana na an buga shi akwai shi a kasuwa diwanul khansa gani to duk akwai wannan to akwai aiki babba a gabanmu to kaga malam da bai karatu ba ba zai iya yaban waɗannan malamai ba duk zai kawo mana kasidun wa shukurin ni'ami round din nan kasara gare ta nazamtuha fi madhi shuyukh wa marfiyatihim wa shukrin ni'am kuma na yi haka ne don gode ma ni'imomi jam'u ni'imatin don gode ma ni'imomi allati an'ama Allahu alaina biha qabla hijratina waɗanda Allah ya yi mana baiwarsu gare mu tun kamin ma mu yi hijira daga ƙasar gobir tsagel su dawo gudu da a yanzu dai suna cikin sokoto to tun kamin su yi hijira da akwai wasu ni'imomi da allah ya musu to saboda godiya ga allah to shi yasa sai na yi waɗannan ƙasidun kuma na tattara su don mu nuna godiyanmu ga allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da ya mana وفي وقائع شي ممنوع من الصرف وفي وقائع da kuma na yi haka ne don bayanin abubuwan da suka auku na yaƙoƙi waƙa'at lana fil jihadi waɗanda suka auku gare mu a lokacin jihadi tun daga jihadi na farko yaƙin kwato har zuwa manya-manyan yaƙoƙi da suka yi wanda ya kira su da jaishul futuhi wanda ya yi dogo wasiƙa a kai wanda aka ci nasara a kan garuruwan kyabi da wasu ƙasar gobir da wasu daga sashen zamfara garuruwa ne masu ɗimbin yawa to ya yi ƙasida wanda ya kira waɗannan yaƙoƙin da jaishul futuhi to duk za mu zo kanta ba'adal hijirati wanda jihadin ya uku ne bayan mun yi hijira an tsangwame mu an yi komi har da hijira din duk zai yi bayani da dalilin da yasa suka yi hijiran zai kulla babi na musamman a kanta to bayan hijirar da muka yi sai muka yi jihadi ma a tafsiri ma sayushkilu ala kullabi sannan kuma kasidun zan kawo su tare da fassara wasu kalmomi da za su kawo rikici ga 'yan makaranta waɗanda ba su yi zurhi a larabci ba to akwai wata ƙasida ba za su iya fahimtar wasu abubuwa nata ba to sai taimake mu saboda ya san za mu zo mu masu rauni sai zan duk wata ƙasida mai ɗauke da wasu abubuwa masu nauyi na larabci to sai ɗan sharhi kaza da na faɗa kaza ne kaza da na faɗa kaza nake nufi amma kuma ƙasida mafi wahala daga cikin ƙasidun da ya kawo kuma bai kawo tafsirinta ba ita ce aljimiyya ita ce mafi wahalan ƙasidun da ya kawo a littafin amma ba sharhinta ba tafsirinta saboda ya faɗa cewa ya yi bayanin wasu abubuwa nata a wasu wuraren kuma nan gaba in Allah ya ba da dama zai sake yin rubutu tare da sharhi akan ta cikakke to wala Allah mu dai har yanzu ba mu ga sharhin ba ni har yanzu ban gan shi ba to yana yiwa wala Allah ya yi ya bata bai kawo gare mu ba yana yiwa kuma bai samu dama ba don cewa in ya samu dama yana yiwa bai samu dama ba rahimakullah to ita za a ɗanci kwakwa ya an kai gare ta gogewarsa arbiya ta bayyana a ciki to shi ne ya ce min lugatiha zan fassara lugogin da suka zo a cikin wasu sashen kasidun wata biyeni sababi nazmi kulli kasidatin min ha kuma kowace kasida zan yi bayanin dalilin da yasa na rubuta ta don dai a ƙara fahimtar ƙasida ɗin wafi zalika bayanu a kasare a hawalida kuma cikin ƙasidun suna ɗauke da mafi yawan halayenmu yana nufin alufode fifti da al'amuri yadda al'amurinmu ya fara a farko na da'awa da karantarwa ilanti ha'ihi har zuwa ƙarshensa duk za ka samu a cikin wannan littafin ta hanyar ƙasidun da zai kawo me yasa da ya haka liyan tafi biha man aradaha saboda wanda yake nufin ya karanta waɗannan ƙasidun don ya amfana da su bilitti'azi ta hanyar wa'aztuwa don wasu ƙasidun za ka ga ɗauke suke da wa'azi an gane kamar risalatun nasa'ih wadda ya rubuta ƙasida ya aika ma wasu daga cikin 'yan uwansu na fulani da suka ƙi sallama ma musulunci suka ƙi yadda da da'awar shehu to a shehu abdullahi ya rubuta musu ƙasida ya tura musu yana musu wa'azi da abubuwa da sauransu to ita gaba ɗaya ta ƙunshi wa'azi to za mu kai a kanta insha Allah shi ne bilitti'azi bi mawa'iziha da wa'aztuwa da wa'azojin da suke cikinta wali itibari da lura bi ma hasala lana da abin da ya tabbata gare mu fi tilkal ahwali cikin waɗancan halulluka na kamin hijira da bayan hijira min ni'amillahi na ni'imomin Allah li shukuri alaiha don mu yi godiya a kanta wannan yana cikin hanyar godiya ga ni'imar Allah to wa zalika wannan abin da ka ji na faɗa maqasudul kitabi shine manufar rubuta wannan littafi wallahu muwaffiqu lissawabi Allah shine mai datarwa ga abin da yake daidai ma'ana ina roƙon Allah ya datar da ni ga abin da yake na daidai wasan mai tuhu na samu wannan littafin suna tazinal warakati ƙawata takardu a tazini shine ƙawata abu a yi masa ado alwarakat jam'u waraka an gane yawa to yi wa takardu ado bi jam'i a wata nuskan suna sa li madadin bi to amma dai taba'un din tafi inganci bi jam'i tare da tara ba'adi sashin mali abin da ya tabbata gare ni mali eh sashin abin da ya tabbata gare ni ba mali dukiyata ba ma daban li daban minal abayati daga cikin baitoci da na rubuta to su ne zan tara kaga ce ba aure ba duka bake tun da kasidin da ya suna da yawa sun haura baiti dubu goma waɗanda a shehu abdullahi ya rubuta tsakanin na ilimi da na yabo da sauransu sun haura baiti dubu goma to kaga shi ya ce maka bi jam'i ba'adi don ya nuna maka ba wai duk wata kasida da ya rubuta zai kawo maka a nan ba an gane? to ba duka ba ne sashe ne wafiha kuma a cikin waɗannan baitocin da zan kawo min fununil arab suna ɗauke da fununul arab eh asalibul arab kenan shi yasa za a ɗanci kwakwa saboda an bi tafarki ne na larabawa ana son a nuna ƙwarewa da bunƙasa da cewa ana da jari an san abu e duk wani fanni na arbiya kuma za ka same shi a ciki yana nufin fununul adab wal amsali to akwai wata nuska da al amsalu ba tare da wawan ba tare da yin rafa kuma ga al amsalu kuma ita tafi kyau wal amsali din nan kuskure ne eh aiwa fiha min fununil arabi al amsalu wal hikamu wal wasaya wal waqa'i'u wal mada'ihu wat tahni'atu wal marsiyatu wal iftikharu wa gairu zalika to haka ya kamata jimlar ta kasa duk za su zama tare da raf'a ne an gane yawa dan an ka ce wa fiha min fununil arabi kuma aka ce wal amsali wal hikam to ma'anar ba za ta bayyana ba jimlan ma ba za ta fassaru ba to shi yasa sai malamai suka rajjaha nuskar da ke cewa al-amsalu bidunil wawi kuma bin rafi ma'ana wa fiha a cikin waɗannan baitocin al-amsalu akwai misalce-misalce wal hikamu akwai hikimomi walwasaya akwai wasiyoyi walwaƙa'i'u da bayanin abubuwa da suka auku na rigingimu da yaƙe-yaƙe walmada'ihu da yabe yabo wata hani'atu da ta yi murna walmarsiyatu da yabon mamaci waliftikharu da nuna ƙasaita wa gairu zalika da wani wannan sai ka ce min fununil arab to duk waɗannan abubuwa suna daga cikin fununil arab in ka koma waƙe-waƙensu a mai da hankali mana in ka koma waƙe-waƙensu za ka ga waɗannan abubuwa to shi yasa su al'uda ba'u to ƙasida ba za su yabe ta ba in ba tare da tana ɗauke da irin waɗannan abubuwa na larabawa ba to duka in mun kai ga ƙasidun kuma za mu dinga fitar da su inda aka samu al'amsal ko aka samu alhikam ko alwasaya ko kuma alwaƙa'i'u ko almada'ihu ko attahadi'atu ko almarsiyatu ko aliftikharu wa gairu zalika suna da yawa to duk zai bayani a kansu insha Allah sau da haka littafi ne na adabi littafi ne na luga littafi ne na tarihi littafi ne na wa'azi in Allah ya taimake ka ka fahimce shi to duk waɗannan abubuwa za ka goge a ciki tare da cewa ga littafin ba shi da yawa takaitacce ne ina ganin ne ya kamata mu kwana wani sati sai mu tashi wa inna maƙultu ko saboda lokaci e duk wannan da yana shimfiɗa ne akan abin da littafin ya ƙunsa don kai mai tanadi dan kowa ya shirya eh za a yi wasa da larabci Allah ya taimaka Allah ya hore masa abin to kaga shi ba zai ji wahalar abin ba eh ba zai dauka akwai wata wahala ba saboda an nemi abin kuma Allah ya bayar to wannan shine ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينا هوكو نعم نعم